الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنزلة تأتي لنا بزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ainin a wannan aya ya ci gaba da bayanin fadla da darajoja da yawan sahabban Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyo bayan abubuwan da ya faru Allah har yanzu yana rarrashin zukatan sahabban annabi waɗanda su mummune su kokarin su janye hankalinsu a baya ce musu um darajatun inda Allahi wallahu basirun bima ya'malu sahabban annabi ran tashi alƙiyama Allah ya ba su darajoja matakai matakai matakai matakai dan Allah ta'ala yana sani da abin da suke aikatawa malamai suka ce darajojin da Allah ta'ala ya ba su ran tashi alƙiyama Allah zai kafa tutota kowane ainihin guruf na kirki to akwai wanda za a ba shi tuta jagoranci wannan guruf din ran tashi alƙiyama a cikin sahabban maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ana so a kafa ainihin tutar gaskiya to sai na ba ku da shi za a kafa duk wani ne gaskiya tun daga zamanin annabi har a bushe alƙiyama to yana karkashin tutan sai na ba ku da idan an tutan adalci za a kafa sai a ba su yadda umaru riƙe ta sai zama duk wani sarki adali da duk wani shugaba adali a wannan al'umma tun daga zamanin maulana rasulullahi har zuwa tashi alkiyama to sai na umar shi ne zai jagoranci wannan tuta da suna ƙarƙashin tuta ta sa sai kuma a kafa tutan ciyarwa ba da ainihin ciyar da bayan allah ciyarwa fi sabilillahi in faƙi kenan shi kuma duk wani mai infaki tun daga zamanin shugaba alaihi salatu wasalam har zuwa busan kaho wanda zai jagoranci wannan tuta ya rike ta shine sayyidina usman bin affan sai kuma a kafa ainihin tuta wacce ya shafi kuma a wanda ya shafi tutan talakawa wanda suka cancanci yabo a cikin talauci ma'ana sirke talaucinsu kuma sun iya talaucinsu ba su wani misali ba girman kai ba alfahari ba jiji da kai da sauransu kafin a zo ga wannan sai tutar malamai afuwa su kuma tutar malaman duniya tun daga zamanin sai na rasulullah har zuwa busan kaho sai na rabi na biyu ɗalibi shi ne zai rika wannan tuta sai tutan ƙurra wato tutan makaranta alƙur'ani alaran momi tun daga zamanin shugaba alaihi salatu wasalam har zuwa busan kaho abdurrahman bin ubay bin ka'ab shine zai rike wannan tuta sannan sai tutar ladanai shi kuma tun daga zamanin shugaba alaihi salatu wasallam habbu sanka ho wanda zai rike wannan tuta shine sayyidina bilal bin rawahata sannan sai tutar limamai wanda zai rike wannan shine maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi tutan duka ne gaban kida wannan shine darajatu inda rabbihim daga cikin darajoji da Allah ta ya musahabin shugaba alaihi salatu wasallam akwai wannan daraja da Allah zai dauka kamar ta su darajar suran tashi alkiyama musu wannan darajoji kala kala to daga nan bayan wannan martaba da wannan daraja kamar tambayi Allah ainihin Allah yana su nuna mana shin kun san danwa ku samu wannan daraja wannan darajoja wannan martabuba wannan abubuwa da kuka samu danwa kuka samu Allah ta'ala sai ya ce mu duniya ai sun samu ne dan Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi na Allah ke tabbatar da haka yake cewa laqad manallahu alal mu'minina haƙiƙa wannan darjoja da wannan maratib kun samu ne saboda baiwar da Allah ta'ala ya yi muku na izba aka fi kuma rasulun saboda Allah ya aiko mulana Muhammadu Rasulullahi a cikinku Allah ya wata babban baiwa wata baiwa mai girman gaske a cikin muminai saboda ya aiko shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin su sannan kuma ya kasance min anfusihim daga cikin su Allah ya tsamo shugaba alaihi salatu wasallam ainihin shi balarabe ne an fito da shi daga cikin al'ummar larabawa sannan shi mutum ne an fito da shi daga cikin al'ummar mutane wannan daraja ne Allah ya ɗaukaka ɗan adam da Allah ya ce da kada karamna bani adama nan takrima da Allah ya ma ɗan adamu Allah ya mashi ne saboda ya aiko shugaba alaihi salatu wassalam a cikin su dukkan mu muzirin halitta ne haikali amudi zaki na gangan jikin mu siffar annabi Muhammadu saboda wannan daraja da Allah ta yi wannan sifa kuma ya ɗaukaka wannan sifa malamai suna cewa ran tashi alƙiyama ko da ɗan adam zai shiga wuta to ba dai a wannan sifa ba Allah ta'ala zai cire wannan sifa ta zati Muhammadi sai a bashi zatin wani abu daban mummunan abu wanda ya sabbab dabi'an abin ya sabbaba masa shiga wuta misali idan mutum da yusi ne kamar misali mara kishin mata mazinaci ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan har a matansa baya kishi to Allah ta'ala sai ya tashi shi a siffar alade sai a tura shi ta a siffar alade ba za a sa shi a wannan siffa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan macin haram ne haka wanda bai damu da halal da haram ba haka sai a samu dabba mai irin wannan ɗabi'a sai a sashi idan tsananin kulli ne da hasada da hikidu ya sa ya shiga ainihin wuta sai a tashi shi a siffar maciji da ƙwari ba mai kulli da ruko kamar maciji idan kuma ainihin siffar cin haram ne da cika ciki da haram sai a tashi shi a siffar sa da cikin dabbobi ba mai inda ya tunkara abu baya bari sai sa zaka ga ta cikin shi a to to rin iri ne saboda komai ya shiga baya fita kuma yana da taurin zuciya to haka ainihin wanda in wannan ɗabi'a ce ta sabbaba mu shiga wuta to haka za ta shi haka dai Allah ta'ala zai ta bi duk wata ɗabi'a mummuna zaka samu akwai wata dabba mai irin wannan ɗabi'a asal saboda ka sai Allah ta'ala ya tashi mutum a siffar wannan dabban sai a subula shi akan zati Muhammadu wannan zatin wanda ya ɗauki siffar maulana muhammad rasulullahi sai a canza a fajjala sai mutum shiga wuta da ita ainihin da wancan siffa allah ta'ala ka tsare mu saboda haka ba karamin daraja ba ce allah ta'ala ya aiko mu da wannan siffa maulana muhammad rasulullahi ya faɗa a cikin hadisi cewa ainihin idan mutum aka sa masa ma sunan muhammad ran alkiyama allah ta'ala zai shaidanta ya ce falyaqum man sumiya muhammadan ainihin allah zai ce ya kuma abota wannan taron duk wanda sunan shi muhammad ya miƙe duk mu miƙe mu Muhammadawa duka mu miƙe sai a ce duk wanda sunan shi Ahmad shi ma sai ni duk Ahmad Ahmad duk sai su miƙe shi kenan wal ma hadisi ce duk wanda sunan sa Mahmud shi ma ya miƙe duk ma Muhammudawa sai sai Allah ya duk ta aljanna kawai saboda darajar Allah ka ba mu sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan na da cikin darajar shugaba alaihi salatu wasallam shi zana ba alaihi salatu wasallam yake cewa ainihin ba zai cutar da mutum ba a yayin ka kasa sunan Muhammadu ɗaya ko Muhammadu biyu ko Muhammadu uku duka annabi ce duk ba zai cutar da yayan ka ba dukkan ta babu damuwa amma ka sa da ladabi shine kar a kira a zaga kar a kira a faɗo wani mummunan magana sai a jama mata kunni kai ma kuma kar kai haka duk yana da cikin martabar Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk martabar da yan adam suka samu a duniya sun samu na albarkacin turo Maulana Muhammadu Rasulullahi zuwansa ne zo da musulunci zuwansa ne zo da alkur'ani saboda haka wannan ba karamin daraja ba ce sannan zuwansa ne ya ɗaukaka wannan kabila ta larabawa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ku so larabawa saboda abubuwa guda uku li anni arabiyyun wa lughatu ahli jannati arabiyya wal qur'anu arabi saboda ni ba larabe ne sannan harshen yan aljannan da larabci za a yi magana a lahira sannan kuma qur'ani ma ba larabe ne da haka ku so larabci da larabawa don waɗannan abubuwa guda uku in ji maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayi halin larabawa kabila ne wanda ya zama wajibi a sassu saboda annabi muhammadu sannan shi ma harshen haka ka fi kishin harshen larabci fiye da kowane kishi a duniya ka fi kishin kabilar larabawa fiye da kowace kabila a duniya sannan ka fi kishin ainihin garin annabi muhammadu ka fi san garin fiye da kowane gari a duniya in ya so bayan shi sai ka so garin ka ka fi san madina da makka fiye da kowane gari a duniya in ya so da garin sai ka so wanda za ka so bayan haka kuma saboda kishin maulana muhammad rasulullahi sannan ka fi kishin larabci fiye da turanci ka fi kishin larabci fiye da hausa ka fi kishin larabci da duk wani yare a duniya ko da ko baka iya ba to karka yadda ka ji ka fi son wani yare fiye da larabci a ranka saboda in wannan abin ya kasance to akwai raunin ƙaunar annabi a zuciyarka duk wani abu da ya shafi manzo Allah ana so ka ji shi ka fi son shi fiye da komai fiye da duk aka san wannan abu Allah ta'ala sai ya samu zama ka albarka manzo Allah Allah yana jinjina bai wanda ya mu'mini saboda ya aiko musu Maulana Muhammad Rasulullah laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah ya gogwaban baiwa ga mu'mini izba akatihim rasulun saboda aiko musu da yi da wani babban manzo min anfusihim daga kawunan su mana an haife shi a cikin su ko min anfusihim daga mafi darajar tsatso daga cikin su in ka karanta da min anfusihim daga kawunan su mana an haife shi a cikin su in ka karanta da min anfasihim to daga mafi darajar halitta a cikin su daga nafasu daga tsada kima daraja to Allah ta'ala ya aiko annabi shine mafi darajar rawuka mafi tsadar rawuka mafi alƙadar rawuka a cikin dukkan halittu gabaki daya Allah ta'ala ka ƙara mana ganin girman Maulana Rasulullah da shugaba alaihi salatu wassalam ya zo to bai kuma tsaya ba sai ya fara aiwatar mana da abin da aka aiko shi shine menene ya talo alaihi ayatihi shugaba alayhi salatu wassalam yana karanta mana ayoyin Allah dama abin da Allah ta'ala ya aiko shi mana kenan ya karanta mana alqur'ani mai girma saboda a aiko shi da shi bayan ya karanta mana alqur'ani mai girma a matsayin sokar da wahayi Allah ya ce kaza a karanta a karanta to sannan wa yuzakkihim sai kuma kokarin wanke inda alqur'anin zai zauna shine zukata a tsarkake zukatan mutane daga munanan ɗabi'u da munanan halaye da zunubai da datti da shirka da munafunci da kasanta da dukkan sauran gugubin jahiliya saboda alkur'ani ya zauna tsab a cikin zukatan mutane don kar karatun alkur'ani ko kar ilimi ya shiga sai gurbata da dattin da ke cikin zuciya abin da yasa taskiya take da muhimmanci kenan a rayuwar mumini kafin ya tara ilimi ko kafin ya tara karatu ko kafin wani ya zo masa a rayuwa to kasance taskiya ta riga ya ma'ana taskiya a riga ya tattali zuciyarsa ya wanke zuciyarsa kadabla haman tazakka kadabla haman zakkaha wazakkihim yana tsarkake su daga barin zunubai daga barin datti daga barin kafirci daga barin munafinci daga barin munkiranci daga barin shirka daga barin dukkan nau'in abubuwan da babu ainihin datti bayan an wanke zukata zukata ya karbi ilimi sai ya alimuhum alkitabu wal hikmata daga nan maulana muhammad rasulullahi sai ya zo ya fara sanar da sahabban annabi ainihin alkitabu wal hikma ya fara sanar da su yaya ne hukunce hukuncin alqur'ani da ya tattaro da shi menene wannan littafin ke dauke da shi me kaza me kaza me kaza wal hikmata sanan menene ainihin annabtarsa take dauke da shi me hukunce hukuncen kaza me sunan su tafassara akan kaza daga shugaba al-islam sun sai zo ya dalla dalla bayan haka wani kawo min qawdu la fi dalalin mubin wanda da kafin wannan lokaci sahabban nan sun kasance cikin bata mabayyani yan maka sun kasance cikin bata mabayyani haka nan duk mutanen duniya sun kasance cikin bata mabayyani amma zuwa maulana muhammad rasulullahi su kasance cikin haske cikin shari'a cikin imani cikin lafiya cikin zaman lafiya ainihin cikin fuskantar allah madaukakin sarki allah ka bar mu a cikin albarkar manzon allah na'am
awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha in huwa min 'indi anfusikum أنفسكم إن الله على كل شيء قدير نعم الله سبحانه وتعالى بايا جاء من بيوة دي مستحبان أن بالي الصلاة والسلام شو أتيت ما في جرمان بيوة saboda ya aiko shi a cikin su alaihi salatu wassalamu sai Allah ta'ala ya koma kan maganar jiya mana ya koma dai kan maganar da ya oru har yanzu akan mu da ake ta ce ce ku ce Allah yana bada amsa dalla dalla ga duk wani ko ko tari mutum yayi a cikin munafikai sai da Allah ba shi amsa akan wannan abin da ya faru akan Uhud to yanzu Allah ta'ala ya ƙara koma akan Uhud wani daga cikin sahabbai ne ko wani daga cikin munafikai shine ya ƙara tsirku kamar da ainihin jiya wancan yayi Allah ta'ala ya ba shi amsa yace a'a ai gashi nan an ji an kashe mutane an yi kaza kaza da sauransu kuma ai da a ce akan gaskiya kudan kusan irin da wancan magana da a ce akan gaskiya ake ai da wannan abin bai samu mutane ba shine Allah ta'ala sai ya ba shi amsa suke ta'a kun manta ne awalam awalam ma eh nan ne ko awalam ma asabatkum musibatun kad asabtum mislaiha ah Allah ta'ala yake cewa shin kun manta ne lokacin da wannan ainihin musiba ta same ku da kare yaki an kashe mutane 72 a ciki ah kun manta ne kuma ai kun samu nasara irin ta hasu juma Allah ya koma da su yakin murnar ku an kashe saba'in da biyu a cikin ku kar ku manta a yakin badar kun kashe saba'in da biyu ko saba'in sannan kun kama burtunan yaki saba'in da biyu double kenan ko ba double ba double ne a wurin balarabe da a kama ka a matsayin burtunan yaki garan kashe ka saboda ƙurewar kaskanci a wurin balarabe shine ka zamto bawan shi to ka ƙure kaskanci to a wurin balarabe da wai a ce yau ka an kama ka a yaƙi an ci ka a nasara kuma ka zan bursa na yaƙi to gara ya mutu shi na Allah ta'ala ya kwatanta wannan a matsayin nasara double ku an yi nasara a kan ku ka gama kusan ma double ɗin kusan ma nasara hawa uku ne sun kashe saba'in a yaƙin bazar sun kama saba'in ba double kenan ba a nan kuma an kashe musu saba'in katal kuma a farkon yaƙin sun kashe kusan ashirin da wani abu zuwa talatin da wani abu sannan a ƙarshen yaƙin sun ƙara kashe kusan talatin zuwa arba'in ka ganin ki uku kenan to shine Allah ta'ala yake bada misali yake a idan kun ce an yi nasara akan ku a wannan yakin an ji muku ciwo an dandana muku kuda ai kuma kun dandana kuda kun yi nasara har so biyu a yakin wudu ninkin biyun wannan wanda ya faru da ku inda Allah madaukakin sarki saboda Allah ta'ala yana ba ma musu wannan da wancan dan hankalin su ne dan hankalin su ya dawo kama cikin su su daina bin wancan maganganu irin na munafikai domin kar a kautar da imanin su kultum anna haza har ma kuna cewa wai daga ina wannan rashin nasara ta samu daga ina wannan karyar ya samu daga ina wannan ainihin jimar ciwon ya samu daga ina wannan karkashe min ya samu kul ya musamu lana muhammad rasulullahi wa min indi anfusikum ai ku kuka jawo jalla menene dalilin da yasa ku kuka jawo ai ku ne kuka sauka akan dutsen nan da annabi ya ce kar ku sauka kuka sauka ka wato Allah yana tanana ta abun nan da kyau daga gane saba mu zala ba karin bala'i bane wato a gabobi gabobin kan lura tun daga farkon magana Allah ya nana ta wannan kuskuren sakowa akan dutsen nan yake kusan wurin biyar kenan da wani saboda ku kuka jawo dalili saboda ku kuka sako daga dutse da shugaba ya ce karfa sako kuka sako saboda gashi nan saboda goba kaman gobe ma ku ƙara sakowa kenan duk da ba a baya an ce an yaki ya wuce amma tun da wani ya ƙara magana shi ma sai Allah ya ba shi amsa saboda Allah ta'ala ya ce ka gaya musu daga gare su ne su suka dawo da Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai saboda yana sane ya bari wannan abin ya same ku karku ta Allah bai sane bari yana sane kamar yadda kuma kuna sane kuka sauko to shi ma Allah yana sane ya bari a kakkare da yaku aka dan abin dide da yake da an tura ku aljanna ne ba damuwa ai ba fa da ba ko tunda aljanna aka tafi to wannan shine amsar da Allah ta'ala ya ba mai wannan magana na'am wa ma asabakum yawma altaqal jam'an fa bi idhnillahi wal ya'lamal mu'minin na'am Allah ta'ala ya ce ma asabakum yawma altaqal jam'an abin da ya sami Qur'ani da wannan runduna guda mai suka gwabza rundunar Madina rundunar Annabi Muhammadu da rundunar kafirai da Udu ai fa bi idhnillah ina sane insha Allah eh ina sane da izini haka na ga dama da sake a ɗan a ɗan shafa ku a ɗan turo mun ku aljanna saboda ku ji daɗi dan abin nan dan nuna wa mutane ga yanda ya kamata idan shugaba ya ja layi ko kowa sai alayin sirna rasulullahi wa bizinillah Allah ta rabe ina san wani alamul mu'minin kuma na yi haka ne dan mu'minai su san cewa kuskuren da suka yi kuskure kuma in su kare wata rana za a kara ɗanɗana musu da don kowa gyara sahunsa kaga Allah ya yi ne dan gyara saboda ka sai mu kula har har gobe wannan sunna tana idan har kai bawan Allah ne na gaskiya idan ka taba Allah Allah zai taba ka saboda ka kiyaye gaba ka tsara amma kai banza ne ba kowa bane za ka taba Allah ko kallon ka ba zai ba ya baka ke ta hola maka ke ta shirki ka ta hauka Allah ka tsare mal barka mun ga نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان م. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون نعم الله سبحانه وتعالى يا فرامن يتشي متاجين فرقو دليل ليزا أكا يسكي أكالا aka ɗan je ciwo a yakin uhudu don a tabbatar mu da muminai su gane kuskuren su kar wani ya ƙara aikata kwatan kwasan abin da ya aikata idan manzala ya ce a tsaya nan kawai a tsaya ko a mutu ko a rai a nan za ka zauna karkata shi eh kenan sannan na biyu wani alaman lazina na faƙu Allah kuma ya haka ne don ya zaƙulo munafukai a cikin don ku gane shi muminai su san cewa ga kuskuren su munafukai sun yi dare su kuma sun rabta to kuma ainihin abu ya rubuta da su wasu sun yi shahada an tura su aljanna wasu kuma basu mutu ba amma an kakkare kafan wasu an cire hancin wasu an cire kunnun wasu an cire hannun wasu an sha an zana musu ba da takobi da an yi haka an farke musu gefen ciki da an yi haka Allah ta'ala yana sani da ya bari aka haka saboda kowa ya gyara sau to muminan da basu mutu ba suka gane kuskuren to su gane kuskuren su to suwa suka ja musu wannan Allah ta'ala ya ce munafikai munafikan kuma kala biyu ne akwai wanda suka ki zuwa tun daga gida akwai wanda gugubin da aka turo to gugubin da aka turo su suka jaza wannan ta'annutin su kuma waɗanda suka zauna gidan ba su fito ba Allah ta'ala ce yayi haka ne dan ya ƙara tabbatar muku waɗancan munafikai ne kar ku ƙara sabga da su wani alaman lazina na faƙo Allah haka ne dan ya tantance muku ku san suwaye munafikai a cikin ku bari ma ku ji abin da ke faruwa wa qila lahum ta'alu ainihin ta'alu uqatilu fi sabili uqatilu fi ta'alu ko ta'alu qatilu fi sabilillahi a yudfa'u lokacin da maulana muhammadu rasulullahi ya Allah ya fito da abin karar kenan annabi alaihi salatu wassalamu da ainihin yayi ma magana mutanen waɗancan munafikai mutanen abdullahi bin ubay bin salul sai annabi alaihi salatu wassalam ce musu zo mu je ni yaki sai suka ce mu ba mu iya yaki ba mun ga mun zan yaki mu ba mu iya yaki ba da mun yaki da mun zo mu rufa muku baya sai ne ce okay ba ku yaki bai yi to shikenan to ku zo ku rufa mana baya kawai a gan mu da yawa shikenan kar ku ɗauki takobi kar ku kowa ko a ce kun zo a zugan mu shikenan tun da garin mu ɗaya waɗannan baƙi ne sun zo za su yaƙe mu to ku zo mu rufe baya annabi alaihi salatu wasallam ku kare mu ma'ana kariya ba wai a kar ku komai kawai a gan mu da yawa a ce waɗannan mutanen annabi ne ku zo ai haka haka abin annabi alaihi salatu wasallam ya gaya musu Allah ya fito da waɗanda aka wannan magana da su ne kararraran a gane dukkan su munafikai Allah ya fito da ban karara shi shugaba alaihi salatu wasalam su ma mutanen larabawan sun san an yi haka da gurbin abdullahi bin ubay bin salul to haka annabi alaihi salatu wasalam ayudfa'u ko ko ku kara bayan mu ku tsaya muna ku kara mana yawa qalu sai suka ce laula ana muke talan lattaba'nakum ai wallahi da mun iya yaki ai da mun bi ku ai ba mun iya yaki bane saboda wala mun bi ku wallahi ai muna nan dai dai ku dai dai ku dawo hum lil kufri yawma idhin aqrab minkum lil iman Allah ta'ala yake cewa idan da a baya kuna ganin kaman suna ku ne kuma sun fi kusa da ku kuma za su kare ku kuma sun fi kusa da imani Allah ta'ala ya ce to yau sun fi kusa da kafirci fiye da imani sun nuna muku karara yau su kafirai ne su kawayen kafirai ne da Allah ko da a baya kuna da tanki nan muminai ne ko suna kusa da dadradab kuna ganin garin ku kuna zama a Madina ana kwana ana tashi ana sabgogi Allah ta'ala ke cewa a ranar su nuna muku sun fi kusa da kafirci fiye da imani in ji Allah madaukakin sarki da haka kaga kowa sai ya shiga taitayi da su kenan in ji Allah ainihin Allah ta'ala ke cewa ya kulu na bi afwahim ma laysa fi qulubihim abin da suke faɗi a bakunan su ƙarya ne ba shakki a cikin zukatan su ba ba sun ce ba zai yaƙi ba ƙarya ne sun iya ba sun ce da sun yaƙi da sun bi ku ƙarya ne ko sun yi yaƙin ba za su bi ku ba in ji Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ke cewa haka suke faɗi wallahu alim bima yaktumun Allah ya samu da ke koyewa na munafunci da gulma da farin cikin an karya ku a yaki a yau ko kun ji ciwo Allah ya samu da ke koyewa a cikin zukatansu to wannan Allah ya ƙara tona asirin waɗancan munafukai su ɗari uku da suka ƙi zuwa yaƙi Allah ta'ala ya bankara musu asiri cewa to zugan su gaba ki da munafukai ne Allah ka tsare mu الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاضرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم الله تعالى قال فتوت النبي أستقر ريك الذين قالوا لإخوانهم سوني دي متى نسك جامع أن أنس منافقي وقعدوا كما سكتايا أجدا بس ديو سنزورين ياكي بس نسكي تشي وباين أن داو ياكي كينا da aka dawo yakin can wancan sadakatarka an yi kafin a tafi yaki annabi alaihi salatu wasallam ya ce su bi su suka ce ba za su zo ba ne dalili ba su iya yaƙi ba annabi ce to ku zo ku rufa mana baya suka ce wallahi dai sai dai hakuri ba za mu samu daman zuwa ba ai da ni in yaƙi da mun bi ku wannan kafin a je yaƙi da aka je yaƙi kuma a dawo sai kuma wani abin ya faru allazina qalu li ikhwanihim bayan an dawo sai suna gaya ma ƴan uwansu na jini waɗanda suka muminai na gaskiya waɗanda suka bi maulana rasulullahi suka je aka wannan sirka sirkar aka samu ainihin abin da aka samu aka dawo sai suke ce musu wa a'adu bayan su sun zauna a gida sun ki zuwa yaƙin sai suke ce musu law a ɗa'una ma kutulu ai da kun bi mu da muka ce ku zo mu zauna a gidan kar a je yakin nan ai da ba kashe ku ba su ma waɗanda aka kashe su ai da ba kashe su ba haka suka dinga suna kaga kokarin barbaran zukatan mumine da menene da wani sabon munafunci kuma kai munafunci fitina ne yan uwa kaji an je ba sakura ba sun kulla fitina kafin a tafi a wurin yaƙi sun ƙara kulla fitina an dawo ma sakura ba suna ƙara ƙoƙarin barbaran zukatan ainihin mumine wai ai da da sun bi mu ai da ba kashe su wanda aka kashe nan ko ma da ba jiji muku ciwo ba haka sanin faɗa in ji Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu qul ya musa mulana muhammadu rasulullahi fadra'u ainihi ce to ku garkuwa mana in kun isa fadaru ankum an anfusakum mauta in kun isa waɗanda kuna ya maɗi an kashe wani to in kun isa ku kare kanku mutuwa da zakar ku mutu jalla ga ya musa kai rasulullahi in sun isa ran da mutuwa ta zo za ta ɗauke su to su hana ta ɗaukan su su ce ke mutuwa ba ki ta ba mu ba mu je yaƙi da haka ba za mu mutu ba ku zo ana mutuwa ku nisa insha Allah akwai wanda ya ce haka bai isa ba suraka Allah ta'ala ya taka musu wannan magana shi kuma ainihin ba yahude duk duniya babu ne tsana kamar mutuwa alkurani ya gaya mana ba mutum mai sha'awar rayuwa mai burin ya rayu mai burin kada mutu a duniya kamar ba yahudi ba shi yasa tsoron mutuwa na daga cikin aƙidin yahudanci sannan san karayu da tattalin rayuwa ko ta ko'ina ba ka bukatar fashal na da cin aƙidar yahudanci kai abin da za ka yi kamar Allah rayuwa ka shi kenan ka tattalin lahira mutuwa ta zo a kuma lokaci a tafi lafiya shi kenan muri kawai ka cika da imani wannan shine tarbiyyar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala yake burin har ma a cikin suratul juma sai da Allah ta'ala yayi musu menene yayi musu tahaddi ko ولي الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ku wanda kuke zaton cewa ku waliyan Allah ne sauran sahabbai ƙarya ne ban Allah bane in kun isa ku ce kawai yau in mutu haka kawai Allah ta zubana in ka in kun isa ku ce ina ma gobe mu mutu shikenan fa wannan kalmar kada ko da wasa ko da munafunci ku faɗa alƙur'an ba wannan icewa ina ma gobe mu mutu haka kawai fata mannan lauta in kun sarki akai akai ba wanda ya faɗa suka tsuru saboda jarabar tsoron mutuwa Allah ta ce ai ba ku san su bane ni na san walan yatamannuna ha abadan Allah ya ce har abada a cikin su har Allah gushi kaho ba wanda zai taba buri ko da wasa ya ce ina mana mutu ba wanda zai taba haka to da ya san abin da ya aikata ba daidai bane abin da ya aikata yana jiran shi sakamakon fadadi kuma dole dai sai su mutu ko ba haka bane alqur'ani ya ce ko da sun shekara dubu kaza kaza ne ko nawa Allah ta'ala ya ba su dole dai mutuwa sai su mutu saboda haka tsoron mutuwa da kaza kaza kaza duk ba shi ne mafita ba tattale da zaka yi ka cika da imani ko shi ne da Allah ka cika da imani farman maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraka Allah subhanahu wataala ya ce gaya wani sha'anihin an kusa mota in kuntun sadikin idan har ku masu gaskiya ne na gaskiya cewa ba ku yaƙi ba kuma da sun je da sun bi ku da ba su mutu ba to in kun isa ku hana kanku mutuwa ranar mutuwa idan mutuwa ta zo idan har daga su mutu yi Allah ka tsare mu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم الله سبحانه وتعالى يا داوينا رراشن كما سو شهيدان da ainihin da aka kashe Allah ta'ala ke cewa to shi kenan ba suna musu gulma an sun mutu ba eh suna musu gulma an kashe su eh Allah ta'ala ce ya mulana Muhammadu Rasulullahi ga ya masahabbanka kasu da mu waɗanda suka mutuntunta da ariga an gama na karbe su kar ka zaci sun yi mutuwa ne irin nasu a ina wala ta hasu banna lazina qutulu fi sabilillahi amwata Allah ta'ala ce ya rasulullahi kar su ji su mutanen nan fa su ji waɗanda aka kashe a fagen daga kar su zaci fa mutattu ne irin mutuwa irin nasu bal ahaya Allah ya ce wallahi rayayyu ne da rabbihim yurzaqun suna na suna ci da sha a wurin Allah madaukakin sarki wannan ayan ta tabbatar da cewa duk wani shahidi da ya mutu fagen daga yana raye kamar yana raye ne ba kuma mutuwa irin naka yi ba kamar yadda alkurani ya tabbatar mulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka abubuwa da yawa ayoyin alkurani sun tabbatar da haka abubuwa da yawa shahada idan mutum ya shahada fagen daga annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana cewa ba wani ainihin mutum wanda zai mutu ya burin ya dawo duniya sai shahidi shi kadai ne zai mutu ya burin ya dawo annabi alaihi salatu wasalam yana ce mana idan shahidi bayan Allah ya tashe shi ya ga abin da ya tattala masa na alkhairi sai ce ubangiji ka dawo da na mana na koma duniya a ƙara kashe ne na ƙara koma a ƙara kashe ne na ƙara koma a ƙara kashe ne saboda abin da ya gani sai Allah ta'ala ce a'a ai dai wannan dai so da yake ba a mutuwa so ne sai ka riga an gama da wannan sai dai kawai menene kuke so na isar mu da yan baya sai sai to ubangiji ka isar mai da sakon mu cewa mun same ka alkhairi mun samu aljanna mun samu rahama ga abin duk a gaya masa abin da aka tattala mana dan azabar da zukatan su kuma kasi tsoron mutuwa a fagen daga to shine Allah ta'ala ke farfadan abubuwa hadisai su faɗa Allah faɗa alqur'ani cewa ga abin da Allah ta'ala ya tattala musu daga cikin abin da Allah ya faɗa wannan ayan na ciki cewa wanda ya mutu a fagen daga kar ku zaci cewa ya mutu ne mutuwa irin naku inda rabbihim wurzaqun Allah ta'ala yana ba shi ci da sha'awar Allah madaukakin sarki ainihin walana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan shahidi ya samu darajar shahada raye ne a wurin Allah madaukakin sarki ina ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda saboda bin shi aka samu shahada kaga shi fitan canta ya kasance rayayye ke da kowane ainihin mutum ko ko ke da kowane annabi ballantana kuma ainihin saboda shahidan ga yanda suka kasance isa shugaba alaihi salatu wasallam cikin hadisin Imam al-Baihaqi yake ga mana cewa al-anbiya ahya'un fi qulub inda rabbihim ay fi qulub fi quburihim yusallun annabi alaihi salatu wasallam yake cewa annabawa rayu ne suna sallah a cikin kaburburan su inna Allah harama al-ard an ta'kula ajsadul anbiya annabi yake cewa Allah ya haramta maka sa ta ci jukkunan annabawa saboda kowane annabi jikinsa bai rutsa bai rutsa jikinsa bai lalacewa yana kuma kowane annabi a cikin kabarinsa yana sallah yanda ya ga dama manzala sunama ya ga mana cewa ran da zai yi iradi ya wuce annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa mararta bi Musa fi kabrihi salli za ka ruku masjida inda kasibul ahmar annabi ce na wace Musa a kasibul ahmar sunan wajen ce yana sallah a kabarinsa sallah mai ruku da sajada dan ka tabbatar yana sallah normal irin sallanka haka manzala ya faɗa kaga kenan wannan yana nuna mana tasarrufi na ruhi na annabawa suna komai da komai sannan hadisa annabi sun tabbatar mana cewa annabi alaihi salatu wasallam yana karban gaisuwan duk wanda gaishe shi yana cikin kabarinsa sannan annabi ya tabbatar a hadisin hadisi imam ahmad bin hanbal cewa duk wanda ya aikin kirki a kullum dan kai ma annabi ayyukan ko ma min ahadin sallallahu alaihi illa wa radallahu ruhi fa arada salamu alaihi annabi ya ce ba wani mutum a duniya wanda zai mun sallama fa sha Allah ta'ala zai mai da mun da ruhi na sai na mai da masa da sallama inji maulana rasulullahi yanzu kana tuwa salatu wassalamu alayka ya rasulullah annabi ya mai da masa dan yaji idan ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu annabi ya maida maka dan yaji idan annabi alaihi salatu wassalam to duka wannan ya tabbata a nasosa daban-daban daban cewa shugaba alaihi salatu wassalam yana ansa addu'a duk wanda ya gaishe shi yana ansa sallaman duk wanda ya gaishe shi yana ansa salatin duk wanda ya gaishe shi da Allah da babu rayuwa wannan ansa zai yiwu ba zai yiwu ba sannan maulana muhammad rasulullah yana ga mana cewa hayati khairu lakum wa mati khairu lakum tu'ridu alayya a'malikum idza wajadtu alkhair hamidullah wa idza wajadtu ghayra dhalika astaghfartu lakum nabi ce rayuwa ta alkhairi ne gare ku ina sauka muku da wahayi ina ga muku kaza kuna ji ina ji sannan wafati na ma alkhairi sai sa suka ce rasulullah to ban kuma kai wafati ne alkhairi sai nabi ce duk aikin ku ana kawo mu kullum duk abin da kuka yi sai an kawo mu in naga alkhairi ce to alhamdulillah na gode wa Allah in naga aka san haka kai ba daidai ba annabi ce sai nema maka gafara to kaji aikin da annabi yake mana kullum da Allah matacce irin mutuwar da kake nufi zai wannan aikin so da kai idan muka ce annabi yana raye to irin abin da muke nufi kenan waɗannan rayuwar muke nufi annabawan da Allah da annabi ya gansu a ranar mi'raji dubu ɗari da ashirin da hudu ainihin a baitul maqdis ranar isra'i kai sannan ya wuce sama ya dinga ganin su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya je al'arshi suka gana da Allah ran da zai yi mi'raji da sauransu ainihin da ba sa raye zai gansu kaf ɗinsu ba wanda bai gani ba da jikin shi na ruhi da komai da komai a dunkule rayuwar mutum bayan ya mutu tsakanin duniya da lahira falo da uwar ɗaka ne kawai kamar kai ne nan kana falo kaje ku ce bari shiga uwar ɗakan tuba kayana da yawan abu sauran su kuɗin jira ne ko kuma ku je sai an jima haka rayuwar take so da idan mutum yana duniya yana falo ne yana mutuwa ya shiga uwar ɗaka shikenan bambancin kenan so da kana shiga uwar ɗaka rayuwar da zaka yi uwar ɗakan ka ba ita ne zaka yi a ina ne a falo a falo zaka zauna da kayanka da komai da baki amma kana shiga uwar ɗaka zaka yi tsirara saboda wurin sirri ne daga kai sai kai to haka kabari yake haka barzakh yake haka ainihin can wurin yake kana mutuwa to ka shiga wadaka yanzu rayuwa ne daga kai sai kai sai mafi sarki ainihin mafi kusanci da kai na kudda kud shine da kasance na tare da kai a duniya mafi kudda kudda kai iyalanka a lahira kuma mafi kudda kud shine mala'iku sai aikin ka saboda wannan shine abin da ke faruwa saboda abin da ka tattala a duniya na kirki shi zai ji ka kabari sai zama na kudda kuddin ka shikenan haka za ku zauna da mala'iku sai wannan aiki saboda haka rayuwar barzaku rayuwa ce mai zaman kanta duniya ce mai zaman kanta ana ci ana sha ana komai gashi Allah ya ga mana inda rabbihim yurzaquna annabi yace suna ci suna shan kayan aljanna a gurin Allah annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana rawukan shahidi a cikin gidan aljanna Allah ta'ala zai ba su suffa kaman korayen tsuntsaye korayen tsuntsu kore amma green din tsuntsu haka za su dinga yawo a cikin gidan aljanna za ka ga suna tsayawa a cikin gidan aljanna kaman fitillu amma masu haske amma green su zo nan su ci apple su zo nan su ci ayaba su zo nan su ci kaza kaza duk kayakin aljanna suna yawo suna ci a yanzu haka abin da suke kenan kafin Allah ya bushe alƙiyama haka nabi ya faɗa saka duk wanda muta fagen daga haka yake sannan shahidai ba kala ɗaya bane akwai shahidul ma'rifa akwai shahidul ma'raka shahidul ma'araka shine shahirin da ya mutu a fagen daga shahidul ma'arifa shine shahirin da ya mutu ainihin ta hanyar ma'arifa ko da wanda ya mutu da kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah shahidul ma'arifa sunansa wanda ya mutu ta hanyar fana'i da jazba shahidul ma'arifa sunansa sannan sai sauran shahidai wanda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa yace dukkan su shahidai ne al-mabdunu ko wal mad'unu wa sahibul gharaqi ko wal gharqa wal haraqa ko da wasahibul hadam biyar kenan ko wa ma akalahu sab'i sai menene guda bakwai ne dai ko akwai mat'un da mabtun wanda ainihin ciwon ciki ya kashe shi sai mace wacce ta matoran haihuwa sai wanda gini ya danne shi sai wanda ruwa ya nitse a ruwa sai wanda wuta ta babbake shi sannan sai sai wane kuma eh eh a ai guda bakwai ne waɗanta na ga na kawo biyar ne da kyar ina mada'unu mabaɗunu go ciwon ciki haihuwa sahibul gar haraka garaka nitsewar ruwa konewan wuta hadama rushewan gini yawwa sai wanda zaki ko kura ko kirkeci ko naman dabba ya cinye shi da kenan akwai na bakwai guda bakwai na bakwai ne na manta sai mai amun faɗa na ruwa yawwa sai mai annoba amma wani hadisin bai kawo annoba hadisin annoba kuma daban ne sai ta'un sai annoba wanda ya mutu sakamakon annoba shi ma shahidi sannan sai mai kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah wanda mutu yace shi ma shahidi ne takwas kenan ko to sai bari mu jira sauran sai wanda aka kashe shi akan kuɗin shi man qutila duna malihi fa huwa fi sabilillah wanda aka kashe shi akan kare dukiyarsa barawo ya zo maka sata ka tsaya ka tsaya har ya kashe ka yan fashi suka tsare ka hanya ka tsaya aka yi ta fafatawa har ka mutu annabi ya ce kai fi sabilillah matakar dukiyar ta halal haka nan wanda ya zo maka gida zai ci mutuncin iyalanka shi ma da sata ko da cin ko da kaza kaza ka tsaya ka kare ka kare har karshe aka yi nasara akan ka shi ma haka kai fi sabilillah sannan sai wanda ya mutu a hanyar tafiya in dai tafiyar ba ta saban Allah ba ce shi ma fi sabilillah wanda ya mutu a hanyar makaranta ko a makarantan in je makaranta ita mata Allah ce ba ta duniya ba shi ma fi sabilillahi akalla guda nawa kenan guda goma sha biyu wannan dai shine wannan ne itinawa duk hadisi ya kawo su wancan hadisin ya zo da guda bakwai a haɗe sai kuma hadisin da ya kawo ɗaya daban ɗaya daban ɗaya daban ɗaya daban ɗaya daban haka da sauransu to sannan kuma sai wancan wa shahidi fi sabilillah shine shahidul ma'araka wanda ya mutu fagen daga duka waɗannan suna da ainihin ladan shahidantaka amma shahidin kololuwa guda biyu ne shine shahidul ma'rifa sai shahidul ma'araka shi shahidul ma'arifa zai mutu a kujerin siddiqi ne shi kuma shahidul ma'araka zai mutu a kujerin shahidi ne siddiqi ya fi shahidi daraja a wurin Allah ko da Allah ta'ala ya tashi lissafa darajojin da yace wala kama lazina an'ama Allahu alaihim da yace minan nabiyina sai yace was siddiqina was shuhada to siddiqina shine shuhada wal ma'rifa sune siddiqai wanda harkar ma'rifa ake samu wannan sai ashuhada'u sune shahidan fagen daga sai kuma kannunsu da muka lafafta guda goma sha biyu da suke biyo musu baya to duka waɗannan shahidai ne in ji maulana muhammadu rasulullah sallam saraka allah ta laki ta irin waɗannan shahidan duka kar ku zata sun yi mutuwa ne irin naku in darabihim ruzakum a wurin allah subhanahu wataala sai samu abinci da sha da arziki da kowa da kowa kowa yana ci yana sha a wurin allah madaukakin sarki na'am farihina bima atahum allah min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم daga cikin abin da Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu yace an tattala ma shahidai ran alkiyama idan suka mutu a fagen daga Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idan shahidai ya mutu kafin jinin su ɗaya ya dugu a doron ƙasa kafin ya kai in aka tsara mai takobi kafin jin ya ɗaga kuma kafiran shi fita ainihin Allah ta'ala zai nuna masa aljannarsa sauraka zai mutu yana kallon aljannarsa ne wannan raɗaɗin mutuwan duk ba zai ji ba wannan fadala ce ne zaman kanta irin yadda Allah ta'ala mu'asiya ko rabbi ibnini inda kada baitan kal janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi zalimin lokacin da ta faɗi wannan addu'a kawai sai su ga suna tura mata ƙarfi a jikinta karfe fa tafasasshe da wuta suna tura mata a jiya ma tana dariya lokacin Allah ta'ala ya riga ya cire mata radadin har ma an nuna mata aljannarta nan take Allah ta'ala ya nuna mata to irin yanda Allah ta'ala ke mashahidai kenan idan aka zo fagen daga kafin Allah ta'ala ya ɗauki musu wannan ba karamin daraja bane sannan sai na biyu mulama Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala zai ba mu kowane shahidi zai ba shi ainihin zai ba shi ceton iyalansa mutane saba'in daga cikin tukuci za a ba shi kiɗin aljanna na mutane saba'in a family a ce ba wanda ya gana ba ka ga ashe ku yi shahidi a family kuma ba karamar daraja bane ko shahidul ma'rifa ko shahidul ma'araka wannan shine abin da wata magana na shehu tijani da ya rabbi Allah ta'ala da yake cewa idan mutum daga cikin alƙawarin da annabi alaihi salatu wasallam ya masa shine a karanta wurudinsa farko zaka kai matakin shahidul ma'rifa idan har ka rike wannan alƙawari ne daga Maulana Rasulullahi za ka mutu a shahidil ma'arifa ne ba shahidil ma'araka ba yayin shahidil ma'araka idan har ka kiyaye lazumin ka wazifa ka zuciyar juma ka da komai da komai sai ce to za a baka ceton matanka ƴaƴanka da kaza kaza a danginka sirkanka kaza kaza da ka kirga yana shi jari shi jari faɗa bai kai waɗannan guda saba'in ɗin ba kuma daga wannan hadisin ya dauka sai bai fito maka ƙarara ba sai tsaya da kai iya amma annabi a hadisi mutane saba'in ya ce a familinka shi kuma shi gani sai ta kaita sai ce maka da iyayenka guda biyu da matayenka duka da ƴaƴanka duka matukar ba mai kin manzo Allah ba mai kishi a cikin su saboda shine sila a wannan bangare abin da ya faɗa ke da sirkanka ma yawwa iyayen matanka dukan su kaga dan ka kirga da sauransu ko ƴaƴanka karkari a ce ka bi aya 30 40 50 shikenan iyayenka guda biyu ne sirkanka guda biyu ne su ma sai matayenka karkari ka ce guda hudu iyakanta kenan kuma ka aure su ka aure su ji to sai a hankali ba ba ka don gara ba za su kai saba'in din ba to annabi guda saba'in ya faɗa hadisi ingantacce cewa duk wanda ya mutu a hanyar kujerar shahidantaka ko shahidul ma'rifa ko shahidul ma'araka to za a ba shi ceton mutane saba'in a falin a familinsa wannan ba karamar daraja ba ce sannan nan take za a ba shi mata huril ini guda saba'in da biyu shine somun tabi mata huril ini guda saba'in da biyu wanda za su fara share mai gida su jira zuwa shi gidan kuma yana nan yana kyalle yana kanshi kafin ya zo wannan na daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya tattala ma shahidai Allah ta'ala ka sanya mu a cikin su alfarman Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ainihin bayan wannan ni'imar da ya musu idan suka tafi lahira a wurin Allah, bayan Allah ta'ala ya azurta su da ni'ima, ya azurta su da kayan ci da sha, ainihin yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadla. Ainihin wa fadli eh? Fari okay. Okay. Farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki da murna da annashawa. dangane da wannan fadalar da Allah ta'ala ya zo musu da shi daga cikin falalatunsa su shaidan kinan wastafshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sanan suna bada albashiri ga mutanen da ba su sadu ga wannan matsayin ba ma'ana shahidan da suka mutu fagen daga suna farin ciki suna murna akan su dawo duniya wancan hadisi na muka ambata Allah ta'ala ya ce a'a ba za ku dawo duniya ba saboda abin da su gani na darajar shahidantaka ba za ku dawo duniya ba sai dai me kuke bukata sai Allah ta'ala ce to a isar mu da yan uwan mu sojojin fama cewa kar wani ya janye ga alherin da muka samu shine Allah ta'ala ke faɗa gashi ya faɗa kuma ya isar din ainihin suna menene suna albishiri ga waɗanda ba su riske wannan darajar ba na shahidai a cikin ɗan uwansu da ba su mutu a fagen daga ba Allah ta'ala yana isar da wannan sako kamar yadda muka ji daga harshen Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am farhina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki murna da annashawa da abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi daga fazalarsa wastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim kuma suna albishiri ga waɗanda ba su sadu da su na wannan daraja ba ainihin min khalfin daga bayan sa Allah khawfun alaihim wa lahum yazanun suna cewa a gaya musu kar su damu kar su bakin ciki akwai alkhairi mutuwa ce dama ko a fagen daga ko a gida ne ko a kwance za a mutu dole to sai da su mutu a fagen daga ninkin ba ninkin alkhairin da za su samu ba jika mutuwa a tsakar gida ba to wannan shine albishirin shahidai a lahira gashi Allah ta'ala ya isar Allah ka sanya ma shi na'am yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna ainihin bada albishiri da ni'imar da suka samu daga Allah madaukakin sarki wa fadlin da kuma fadla daga Allah wanda Allah la biya ajra almu'minin sana Allah ta'ala suna ga mana baya tozarta ladan mu'minai aikin mu me da suka aikata da haka ga sun samu darajar su sun samu ladar su a wurin Allah
alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqaw للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم an ce wannan aya ta sauka ne ainihin bayan Maulana Muhammad Rasulullahi an yi wannan yakin na Uhud an jijiki bayan an jijikin nan sai suka faɗi wata magana kamar magana gatsi da ganin cewa sun ji masabai sosai sai bayan an da aka zo karo na biyu kuma sabai suka yi nasara amma sun san an jijiki da yawa shine sai Abu Sufyan sai ya faɗi wata magana sai ce gobe mu haɗu da ku a wuri kaza ana cin wannan halin fa gobe mu haɗu da ku a wuri kaza mu da sunan wurin menene ma sunan wurin nake jin sunan wurin eh, eh, Hamra'ul Asad sunan wurin kenan yace gobe mu haɗu da ku a Hamra'ul Asad gobe wa gari fa bayan zo an Uhud yace gobe a haɗa a wuri kaza saboda gatse waye gani za su zo kuwa Mulana Muhammad Rasulullahi da ya ji wannan magana shine sai ce ya rantse da Allah ko shi ɗigo ba sai ya faɗa. La ilaha illallah. in ce wallahi na rantsa da wanda raina yake hannasa ko ni in gobe na fita in duk ba za ku fita gobe na fita saboda nuna masa mu ba malalata bane kuma mu mun fi karfi a zamanin irin wannan magana Nabi alaihi salatu wassalam a daren sai ce to duk wani wanda ya san ni annabi ne to gobe ya fita amma sharadi kar wanda ya fita gobe sai wanda ya san an yaki da shi yau sanar ya fita gobe duk wanda ya san ba yaki da shi ba ba a fafata da shi ba gobe kada ya fita amma duk wanda ya san ya fito ko kafa shi ɗaya ne to gobe fito dole da safe kuwa haka aka rera da das suka riga su zuwa hamrawul asad suka zo suka sha tafin daga suka tsaya abu su bani da ya ji labari sun bazo sai ce kai mutanen nan alkuran ba za mu iya da su ba da ya ji labari su ba sun sha wuyan fa kawai tsananin kumaji ne da karfin hali wai ganin inda ba zo ba sai a musu gori eh matsorata mun ce gobe haɗu sun yi haɗuwa kala kala to sun fito din annabi alaihi salatu ya fita suke jira suke jira suke jira ba su ji kowa ba suke jira ashe shi can ya riga ya gudu ya ce kai mutanen nan alƙur'an ba za mu yi da su bane kun gana yi nan kawai sai sabu dokin sai sabura kuma sai gaba sai dama kowa yana jiran kyas ne ya gudu kawai sai karanta suka gudu gaban kiriya shine Maulana Muhammad Rasulullahi bayan haka sai zanzaro sahabbansa sai suka dawo gida shine Allah subhanahu wataala yake ba da labarin wannan abin da ya faru Allah ta'ala yake cewa allazina qalu lahum sune mutanen da mu'minan nan da Maulana Muhammad Rasulullahi qala lahum ce masa qala lahum an-nasu allazina istajabu lillahi wa rasul sune mutanen da suka ansa kiran Allah da Annabi Muhammad sun ansa kiran Annabi alaihi salatu wassalam bayan Allah ya kira su ta harshen manzo Allah suka ansa min ba da ma asabihum alqarhu bayan ciwon jiya da girba jiki jiya da yanke gabai jiya ya same su da daddare an yi yaƙi yau an yi uda an yi abin da aka yi kuma gobe annabi ya ce a fito amma sai wanda aka yaƙi da shi yau ne zai fito su kuma kuma ansa suka ƙara fitowa su abu su wani suka gudu ba sai da an yi wannan yaƙi ba shine Allah ta yake jinjina musu wannan fitowar da suka yi suka kun muminai shine waɗanda ainihin Allah subhanahu wataala ya kira su ta hajji Maulana Muhammad Rasulullahi ainihin suka kuma ansa bayan wannan jin ciwo da ya same su sun ainihin sun ji ciwo wani an yanke mai gaba wani an kaza wani an yi kaza an yi kaza ainihin lalazina ahsanu minhum wattaqu ajran azim waɗanda suka kyauta nan daga cikin su mana suka fito bayan an yi wannan kira ainihin kuma suka ji tsoron Allah suka ansa kiran Maulana Muhammad Rasulullahi ajrun azim la da ne girma Allah ta tala musu to Allah ya jinjina musu ba yakin ba ba sun mutu saboda tun sun gudu amma Allah ya karbi wannan kiran da suka ansa ma annabi har gashi Allah yana jinjina musu لكن إذا من أمك كما كالبركة النبي نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم شيء قبل ده مغانا ne an ce bayan ainihin an yi wannan din da shi Abbas Brown ya ce to gobe mu haɗu da ku ainihin gobin haɗar ko amrawul asad ya gaya musu wannan kamar ya gaya musu da gatse da galati to bayan abin ya faru sai abu sufyan ya san shi ba zai iya fitowa ba sannan ya san su ma mutanen su ba za su iya fitowa ba to kafin goban ta yi sai ya samu wani mutum daga cikin mutanensa sai ya turo su ana kiransa ainihin mas'ud al-asja'i sunan mutumin kenan ko kuma suna ce masa ainihin na'im ibn mas'ud al-asja'i sai ya turo sa cikin sabon annabi alaihi salatu wasalam sai ya zo na gama ainihin mutanen annabi yana gama sahabbai wallahi dama ya ce masa ne zan baka raƙumi guda ɗari ka je ka tsoratar da mutanen wani mutanen mazalla kenan ka firgita su ka mu hura musu ciki ka nuna musu cewa kar su fito idan ba su fito ba shikenan dan kar ya zanto abun kunya daga gare mu domin bayan washe gare sun ki fitowa shine sai ya ce to baduwar haka mu ƙara haduwa a badar sugura suka gudu kenan sai so baduwar haka makara faɗu a badar sugura sai aka fara kirgan kwanan wata annabi ya ce to shi ma a ranar zai fito ko shi ɗaya ne annabi ya ta dakon ranar ya ta dakon ranar suna lissafa ranar su ma suna lissafa ranar kwaram sai ranar ta zagaye to kafa ranar ta zagaye ka bai ainihin mutanen maka ba su gama gyagijewa akan abin da aka yi a uhudu ba shekara guda ba su gyagije ba sun fa birgita na tashi hankali saboda abin da su gani ya ba su tsoro su kuma sabai sun riga sun gama tattali shine sai turo din koma guda ɗaya daga makka aka turo shi har madina a matsayin mumini nan ko ba mumini bane ya tu ya zo aikin abu sufana ne a wannan lokaci saboda wai raza na cikin sahabban annabi kar a fito yaki ranan sai zo na gaya musu wallahi kai mutanen makka sun bi shirya fa raƙumai dubu kaza ainihin kaza dubu kaza dawaki guda dubu kaza takuba ku kai mutanen nan sun fa shirya kada ku yadda ku yi gaba da gaba da su wallahi za a samu matsala ina ba ku shawara za fa a samu matsala fa karfa ku yadda ba ku yi gaba da gaba da su wannan maganar da yake faɗa shine sai ƙara kumaji da ƙarfi a zuciyar sahabban annabi Muhammad shine Allah ta'ala sai yake ba da labarin wannan abin da yazo allazina qala lahum an-nasu sune sahabban nan annabi mazajan nan dai wanda mutanen Makka shine Abu Sufyan da shi da mutanen suka gaya musu suke suka aiko shi wannan ainihin al-abja din ya zo ga masu cewa ainihin innan nasu karjamu walakum fakhshahu lalle mutanen makka fa sun tattala muku kanci sun tattali makamai sun tattali sojoji fakhshawhum ku ji tsoron su ba kar ku ku ta yaki da su fazadahum imana wannan magana sai kara musu kumaji da imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka ce hasbunallahu Allah ne ya ishe mu Allah ne ma ishe mu wani malakili ma dalla da Allah wanda shi ne kyakkyawan abin dogoro to faɗin wannan kalma da suka yi suka tabbatar ai lalle lalle za su fito ya je kwashi labarai ga mu Abu Sufyanu ya ce wallahi mutanen nan fa ba gudu ba da raba sun ci alƙur'ani sai sun fito ilai Qur'anin ta yawa shigari ko annabi ya ibu zuga aka je aka taru a inda ya ce a taru baduwar haka ko mutum ɗaya ko leda ba gani su kuma daga can makka ko leda ko tashin kura ba su gani ba wanda ya liko ba mu haka maulana muhammad rasulullahi ya dawo da shi da sahabbansa saboda ba don kome ba saboda kanu ainihin Allah ta'ala ya nuna kaga shi ma wancan attempting na farko na washe gari a hadu sahabai sun ansa wannan attempting na biyu na bada a hadu ainihin a bazar sogora sahabai sun kara ansa wannan Allah ta'ala yake jinjina musu yake nuna cewa sahabban nan sun imani da so loyal ga annabi muhammad sun ni kauya gaba ke da Allah ka sanya zakatun zama ka albarkacin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim fanqalabu bi ni'matin min Allah daga nan bayan sun fada hasbunallahu wa ni'mal wakili sai suka juya da ni'ima daga Allah madaukakin sarki ainihin wa fadlin da kuma ainihin fadalarsa Allah ta'ala ya kwarara masu ni'ima na imani da karfin imani da kuma fadala daga Allah shine karawan arziki lam yasasum su'a wani abu mummuna bai kara shafan su ba Allah ya ansa shine maishin su kuma ya ansa shine abin dogaran su wattaba'u ridwanallah kuma suka ainihin bibiyar dan Allah madaukakin sarki akan da abin da yake so wallahu zul fadl azim Allah subhanahu wa ta'ala ma abocin fadala ne mai girma wannan kalmar ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ya maganganu da yawa akan ta. Annabawa da yawa sun yi amfani da kalmar amma malamin suna cewa Shaikhul Islam Shobran ya ce ba wani annabi da ya shiga damuwa face in ya fada hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ta'ala zai tsira da shi. Annabi Ibrahim abin da ya fada kenan za ya fashi a wuta. Ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ta'ala ce mu na wuta qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. annabi saka ainihin da annabi yaquba shi mu hasbunallahu ya fada Allah ya dawo masa idan sai ya dashi da annabi yaquba a cikin wannan bala'in da yake ciki annabi yusuf a cikin rijiya hasbunallahu ya fada Allah ta'ala ya sa aka fito da shi daga cikin rijiya ainihin annabi isma'ila hasbunallahu ya fada ya kasance Allah ya fanshe shi daga yanka Maulana Muhammad Rasulullah ga shi muna karantawa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya fada Allah ta'ala ya ilatar da shi ya ainihin ya kare masa sharin waɗannan kafaran makar aka ba shi karfi sai malamai suke cewa duk wanda wani bala'i ya shafi yayyai ya tunkaro shi yana jin tsoron wani abu zai faru da shi idan ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel to Allah ta'ala zai tsare shi shi sa ainihin ake cewa ka dinga wurin ta ɗari hudu da hamsin haruffan adadin haruffan ta ɗari hudu idan ka kirga a kirgan hisabi za ka samu adadin haruffan ta ɗari hudu da hamsin ne to ana so a ja ta ɗari hudu da hamsin da kullum da safe haka kullum da yamma idan har za ka hasu na Allah wani mulkin ɗari hudu da hamsin da safe ka yi da haka da yamma to ba za ka taɓa ganin abin da kake ƙiba a rayuwa har ka goma zuwa ga Allah wannan na da cikin asalarin ɗarikar tijjaniya wanda shobrani yake cewa ko shobjani ya ce in an gama wazifa a ƙirga mutane tara sai kowa ji hasu Allah hamsin hamsin kaga ɗari hudu da hamsin kenan saura sai siya da ɗari ɗari da ashirin da tara tara kai kuma in kai lazumin sa ka kai ɗari hudu da hamsin in kai lazumin yamma kai ɗari hudu da hamsin na daga cikin asararan tijjaniya na dafa'i masu ƙarfi saboda sirrin annabawa ne gashi mun karanta ainihin daga cikin abin da annabi ya amfani da shi a yakin uhudu ko yakin badar sura shine faɗin hasunallahu wa ni'mal wakil na fata mun fahimta saboda ka rike hasunallahu musamman a wannan zamani na bala'i na kidnappers na menene bandits na barayi na kaza na kaza gashi nan dai abubuwa ba su kirguwa to idan mutum yana wurin hasunallah wani mawlikin duk inda ya tunkara Allah ta'ala zai tsire shi bare hudu da hamsin ake safiya da yamma in ka samu daman yi so uku da safe da rana da dare zai zama ɗari dubu ɗaya da talatin da dubu ɗaya ɗari uku da hamsin to wannan shine abin da aka fi so kasance kai so uku three times kenan kayi da safe kayi da rana kayi da daddare bayan sallar isha haka aka fi so in ba za ka samu damar yin haka ba ka yi biyu ka yi da safe da yamma bayan ka yi lazumin safe kuma ko ba ka lazumi kai to ba karamin daraja bane ba karamin alkhairi bane bayan hasun Allahu ne wal akwai wani doda da yawa wanda kowane da abin da yake bayarwa idan hasun Allahu ne idan abin da kake tsoro zai faru da kai ne to hasun Allahu ake idan kuma ka shiga kuncin kakani kai ne a rayuwa ka rasa mafita to shi kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ake da la hawla wala quwwata illa in kuma ainihin ka shiga wani kai ka jawo kanka wani bala'i ya ram da kai su kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ake ja kowanne da abin da ake ya danganta da me kake ciki amma duk abin da kake tsoron zai faru na talauci ko na ciwo ko na cuta ko na barazana ko tsoron barayi a hanya ko tsoron kaza kaza to hasbala ake hamdulillah wa ni'mal wakil sai ka ja 450 kuma ko a hanya ne kana tafiya a mota kada zuciyar ka bata amince ba dauko carbin ka ya tsari da hamsin ka ga ikon Allah ko da ɓarayin sun tsiri kula ka wuce lafiya albarka manzo Allah sura ka wannan na da cikin asraran alqur'ani mai girma sura ka sai mu rike mu dinga karantawa Allah ta'ala ka ba mu ikon tsayawa kan farma sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان الله تعالى كتا وانسانكم متانين شيطانون الشيطان نيكي شغاتكين سيكي تسرفي أشكينسو يحوث أولياؤه ينا سورة تدى متانين سنيما سوينسا amma ku mutane na ne masu yana ne shaɗan bai tsoratar da ku ba saboda fala ta hafuhum kar ku ji tsoron su waɗancan mutanen kafaran banza ne shaidanun banza ne shaidan ne ke tasarrufi a cikin su wa hafuni ku ji tsoro na hanji Allah in kuntum mu'minin idan har kun mu'mini ne gaskiya Allah yana ƙara ƙarfafa masahaban Annabi Muhammadu da dukkan mu'minin duniya cewa idan shaidan ya baka tsoro akan wani abu na kafirci kaza kaza da sauransu ko wasu kafirai sun baka tsoro akan sha'anin addinin Allah Allah ce kar ka ji tsoron su shaidanu ne da su da shaidan rukunin su ne ka ji tsoro na hanji Allah ka dogara gani ni kuma zan tsaya maka in kai mumin gaskiya ne Allah ka sa mu zama haka wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adabun 'azim Na'am Allah ta lake cewa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada waɗanda ke gaggawan kafirci kowa shi ya zama kafiri dan dadi kafirci dan dadi faɗan mummunan magana dan dadi saka ma annabi magana dan dadi barin zance dan dadi izgili da addini dan dadin cewa shi ba zai addinin ba to masu wannan abun dan dadi kaza kaza kar su ainihin su baka hushiya Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta laki cewa innahu lan yansuruhum Allahu shay'a Allah ba zai taimake su da kom innahu lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da kamai ba duk abin da suke yi na abin da suke taba maka magana da gwaba magana da gwasale ka da ba za su je yaki ba da su kaza su kaza wani ba zai cutar da Allah da komai ba ana ba zai cutar da kai da komai ba ya rasulullah yaj'allahu Allah yaj'al lahum hazzan fil akhirah kawai abin da Allah yake so Allah yana so ya kwashe musu darraban lahira ne zan ba su da rabo ko matsalar zartin lahira sai zunzurutun azaba kaɗai wal hum azabun azim sai zallan azaba mai girma wannan shi abin da Allah ta'ala ke maka da shi Allah ka tsare mu da azaba Allah ka tsare mu da shiga wuta Allah ka tsare mu da ainihin da tabewa na albarka mulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga kamar haka sura ayat ko wala tasunna allazina kafaru إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم lalle za su rabu kufura lalle waɗanda suka sai kafirci bi imani da imani suka ƙi imani da annabi Muhammadu suka yi imani da kafare suka rufa musu baya sannan suka ba ma munafikai gaskiya suka rufa musu baya waɗannan mutane lan yadurrullaha lan yadurrullaha shay'a ba za su cuta Allah da komai ba lahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga su ran tashi alƙiyama Allah ka tsare mu da azaba alfarman mulana Muhammadu Rasulullahi Allah ka samu kama lafiya samu suka da imani Allah ka tsare da mu da ayyukanmu da ka gargadin da ka samu gargadin da wannan ani na siyohi na alkur'ani alfarman mulana muhammad rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما الهادي بالهادي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله